أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan safiya ta litinin 16 ga watan 11 watan bulqa'ida hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina ɗau shekara 1400 da arba'in da hudu ci gaba da karatunmu na littafin kitabu tauhid wallafa ta shekul islam muhammadu bin abdul wahab rahmatullahi ta'ala alai za mu tashi masail a cikin babun mina shirki lubsul halkati والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه da wannan shi zai zama karatunmu na sha biyar za mu tashi fihi masail na'am بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك الثانية أن الصحابي لو مات وهو عليه ما أفلح فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة الرابعة أنها لا تنفع في العادلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك السادسة التصريح بأن من علق شيئا وكل إليه السابعة التصريح بأن من علق تميمة فقد أشرك الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي لا ترك الله له نعم هل yace fihi masail a cikin wannan darasi akwai wasu mas'aloli kawo mas'ala kamar sha ɗaya ko الأولى يعني المسألة الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما كوسة سهرشي دنغنا دسن يزوبي كو نزري كو مكمنشنسو لمثل ذلك سهو دئرون ونن منفر mutum ya yi sha'awar kawai ya sa zobe a hannun shi babu laifi an gane amma ya sanya zobe ko ya sanya wani zare ko wani kaho ko wani ko menene ko wani dutse da niyyar wannan shi zai kare shi daga cuta ko zai warkar da shi daga lalura ko zai tsare shi daga matsala to fa wannan nau'i ne na shirka kuma za a kausasa harshe akan wanda ya haka wanda ya haka za a kausasa harshe akan shi musamman in ya kasance mai fahimta ne ba wanda yake ainihin jahilci ya rinjaye shi ba ina fata an gane so domin fahimci haka cewar annabi sallama in zi'aha fa innaha la taziduka illa wahna wato yace mushi ka ainihin wato ka fidda ta ba abinda za ta ƙara maka sai rauni kaga kausata harshe kuma yace mishi fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abada in ka mutu wannan zobe yana jikinka to ba za ka taba rabauta ba kaga akwai akwai kausasa harshe a ciki duk da isnadin hadisin da ya zo da wannan lafazi mun ji yana da rauni ina fata an gane sai ce asaniya matsala ta biyu annas sahabiyya law mata wa huwa alaihi ma aflaha lallai sahabi da zai mutu yana sanye da wannan zoben a jikin shi wanda ya sa da niyyar ya kare shi daga wata cuta ba zai rabauta ba inda annabi sallama ya ce mushi kuma kaga sahabi ne shi mutum ce mushi inda za ka mutu zoben nan na jikinka ma a ta abada to kaga sahabi kenan fa kaifa bi man dunahu ina ga wanda ba sahabi ba in aka ce abu kaza idan sahabi yayi zai shiga matsala to wanda ba shi min babi aula ya shiga cikin matsala sai malam ya ce fihi shahidun li kalamis sahaba a cikin wato ainihin a wannan magana akwai abin da ke tabbatar da zancen da sahabbai suke yi na cewa anna shirka al-asghara akbaru min al-kaba'ir to karamar shirka ta fi kaba'ir ta girma da haɗari wurin zunubi ta damar shirka babba babu ko gwaji amma ƙaramar shirka wadda sunanta shirka amma kuma ba ta fitar da mutum daga da'ira ta musulunci kamar riya to wannan haɗarin riya ya fi girma akan wato ainihin zina ya fi girma akan luwaɗi ya fi girma akan kisan kai ya fi girma akan cin riba da duk wani manyan zunubai da ka sani an fahimci wannan ba abdulrazzaq ya fita cikin musannaf ɗin shi 15,929 daga abdullahi ɗan mas'ud radiyallahu anhu yake cewa la'an ahlifa billahi kaziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqan ya ce wallahi na kwammace in rantse da Allah akan ƙarya in ce wallahi kaza ne alhalin ba haka ba in ce wallahi ba a yi ba alhalin an yi misali to na fi ganin dama-damarta akan in yi rantsuwa da wani Allah akan gaskiya in ce wallahi in ce misali na rantse da wani abu wanda ba Allah ba yau litinin ta gaskiya ne in yi rantsuwa da wani abu in ce muna cikin masallacin uba to ya fi haɗari a kan in rantse da Allah a kan ƙarya in rantse in ce ba na cikin masallacin nan gashi ina ciki ya ƙarya ce wadda babu shi ba babu wani ihtimal jibin masarau an fahimta ku in yi rantsuwa da Allah a kan ƙarya nake yi na fi ganin dama-damarta a kan in yi rantsuwa da wani Allah a kan gaskiya so da rantsuwa da Allah akan ƙarya kabira ce da gasken kabayar ta ce al-yaminul ghamus ko amma rantsuwa da wani Allah ba a kallon kan mai karantse gaskiya kake ko ƙarya fitinar ta wuce nan shi wannan shirka Allah ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi to a nan gurin a abinda malam yake magana akai wannan zoban da wannan mutumi yasa a an kausasa mishi harshe na salama ya ce da za ka mutu aka kama a filasta abada sannan sai malam ya kawo zancen sahabbai wannan zai karfafi zancen sahabbai kamar wani zancen ibn mas'ud da muka kawo wanda alhaisami ya ya ce rijalu rijalu sahih a cikin zawa'id din shi an fahimci wannan sai kawo cewa sahabbai wannan zai karfafi ra'ayin sahabbai na cewa karamar shirka ta fi kabira girma kenan kamar malam ya tafi akan cewa sanya ita wannan zoben da wani nufi kamar yana cikin ƙananan shirka ne ba manya ba an fahimta amma sai dai akwai tafsili ciki ya danganta daga i'tiqadin mutum idan yana itikadin sanya laya ko guru ko wani abu makamancin haka wannan abin da ya daura fatar banzan da ya daura ita ce za ta kare shi ba Allah ba subhanahu wata'ala wannan shirka ce mai girma ba wai karamar shirka ba ce kafiri ne kafirci irin na su fir'auna amma idan akwai wata shubuha da ya dan rike daga nan abun zai kare shi amma dai sababi ne to ita shirka ce karama shirka ce karama tun da shari'a ta ambace ta da shirka mana zunubi ne da babba wanda kuma laifin shi ya fi ƙarfin kabira na? ganji ba a abin da magani shi magani a yana da nasi shari'a ta yadda a sha shi kuma daman za ka sha da niyyar Allah zai baka kariya don mutum ya sha magani da niyyar maganin zai ba shi kariya ba shi da bambanci da mai layacin amma ya shi guru ko laya ko wane ne mutum ya naɗa to shari'a kai tsaye annabi bai tsaya tambayan wancan bawan Allah ba da ya gan shi hadisin ko ya ce ma hazihi sai ce minal wahina ko maganin wahina ne kaga bai ce shi zai ba shi kariya ba ba Allah ba bai ce zoben zai ba shi kariya ba ba Allah ba amma annabi ya ce mishi in zi'aha fa innaha la taziduka illa illa wahina duk da akwai cece ku ce kan isnadi to amma dai gini akan wato ainihin hadisa Nabi sallallahu Alaihi wasallam bai tsaya tambaye shi ba kan da wace niyya kasa da niyyar ita za ta kare ka koko sababi ne. Tutun da nasu ya ce mutumin da ya rataye wani abu don ya kare shi daga wani abu, eh? ya yi shirka to haka za a bar shi. Amma sai a ce idan itikadin shi wannan abun kai tsaye shi zai kare shi ba Allah wannan kafirci ne. An fahimta ku. amma yana itifadin abin nan zai kare shi duk da dai bai kore kariyar Allah ba bai kore kariyar Allah ba amma dai yana ganin wannan zoben inda yana jikin shi ba abin da zai faru da wannan karamar shirka ce ina fata an fahimci wannan wallahu a'lam to sannan zancen da ya kawo na cewa karamar shirka ta fi kabira girma ibn al-usaymin a cikin القول المفيد سيأتي وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة دومن زنبي نبب نقرم الشركة يا في جرما في يد زنبي نكبيرة ولأن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر sai shirka kuma ba a yafe ta koda karama ce dama yana da wannan ra'ayi ko ra'ayi ne na ibnu taymiya saboda kaga إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا مصدرين مؤول تقديره إن الله لا يغفر إشراكا به هذا سي زمن كرا تازو أسياك النفي كبه هكذا فتفيد العموم لك كينان شركة كرامة كوبابا لك قوة كلا شركة متنين سنتيتا بخلاف الكبائر سابان من يلي ففكا يوان دي متو ينا ينا رياه Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mushi wannan riya sai dai a mai hisabi lalle za a mai hisabi akan wannan riya da yayi sabanin babbar shirka ce shi ba zancen ma hisabi wala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna sai ce bi khilafil kaba'iri fa innaha tahta al mashi'a su kaba'ir suna karkashin ganin daman ubangiji in ya ga dama ya yafe in ya ga dama ya kama mutum da uku alqaulul mufid juz'i na 1 safa ta 105 to mas'ala ta uku da ya ce annahu lam yu'zar bil jahala shi wannan sahabin ba a mai uzuri da jahilci ba to nan ma akwai akwai tafsili ba wato zahirin hadisin baya nuna cewa akwai an kore al'uzru bil jahal duk da mun sha bayani musamman cikin kashfu shubuhat cewa wani lokaci malam yakan ce ba a uzuri da jahilci da nufin taglizi amma a wasu guraren da dama kamar yadda wato tal'at marzuk ya kawo mana wasu maganganu daga cikin rasa'il da littattafai na ibn abdulwahab da ke tabbatar da ya yadda da al'uzuru bil jahal amma sai dai yana da haddi ba sake ba kawai yake kowa ya shigantaka shi ya ce ai shi jahili ne a mai uzuri ai ba komai ake jahilta ba a cikin addini ina fata an fahimci wannan ba komai ake jahilta ba akwai abin da dolan ka ne ka nemi sani a kan shi to cewar shi lam yu'zar bil jahl ibn al-uthaymin yace hada fihi nazar akwai abun la'akari akwai abun dubawa cikin wannan magana ta malam li'anna qawluhu law mitta wa hiya alayka ma aflahta abada laysa bi sarihin annahu mata qabla annahu law mata qabla al-ilmi wato anihin abinda yake nufi anan da yace law mitta wa hiya alayka ma aflahta abada ba a fili yake nuna cewa da zai mutu qabla al-ilmi shikenan ba za a mai uzuri da jahilci ba ya ce bal zahiruhu da umirta wa hiya alaika ma aflahata abadan ay ba'da an alimta wa umirta bi naz'iha bayan ka sani an ce ka fudda tunda annabi ce mai yayi inzi'ha fuddata kaga da zai ki fuddawa yanzu a ilimi ya zo gare shi sai ya mutu akan haka shine ma aflahata abada an fahimta ko sai ce wa hadhihi al-mas'ala tahtaju ila tafsil wannan matsala tana buƙatar a ɗan feɗe ta a feɗe ta fanakul aljahalu nau'an alaice sai mu ce shi jahilci kala biyu ne jahalin yu'zaru fihi al-insan wannan bayanin duk mun yi su a karatun kashfu shubuhat akwai jahilcin da ake ma mutum uzuri akan shi wa jahalun la yu'zaru fi akwai jahilcin da ba a ma mutum uzuri akan shi sai ce fama kana nashi'an an tafriqin wa ihmal duk jahilcin da ya zama ya samo asali daga wato sakaci ne da rashin kulawa ma'a qiyamil muqtada litta'allum tare da tsayuwar abin da zai hukunta a koya tsayuwar abin da zai hukunta a koya shine kamar a samu sabani tsakanin ahlus sunna da yan bid'a su yan bid'a sun ce ba komai a daura laya ayi kaza ayi ahlus sunna sun ce a'a bai kamata ba haramun ne to sai dole kaga yanzu kai bincike dan ka gano wake da gaskiya sai mutum ya ce a kawai mutum da 'yan gargajiya sun ce halal ne bari mu ci gaba da sawa wannan jahilcin shi ba zai fitar da shi ba saboda qamal mufrada lit ta'allum an fahimta ko wa innahu la yu'zaru a fihi ba za a mai uzuri ba cikin wannan jahilcin sawa'un fil kufri aw fil ma'asi bangaren kafirci ne ko a bangaren zunubi cewa ma kana nashi'an an khilafi dhalika ay annahu lam yuhmil wa lam yufrid wa lam yufarrid ya zama bai yi sakaci ba bai yi wani wato ainihin rashin kulawa ba walam yakumul muktaba litta'allum ba wani abu lam yakumil muktaba litta'allum ba wani abu da zai sa shi ya je ya koya bi an kana lam yaqra ala balihi annahu anna hadha shay'a haramun bai ma taba tunanin abun nan haramun bane ba fa innahu yu'zaru fihi fa in kana muntasiban ila al-islam lam yadur um musulmi ne wannan abin da ya bisa jahilci ba zai cutar da shi tunda babu sakaci a ciki wa in kana muntasiban ila al-kufri fa huwa kafirun fi dunya in kuma yana jingina wato ana jingina shi zuwa ga kafirci ne to a duniya dai kafiri kafiri ne shi saboda ya aikata aikin kafirci an gane ko lakin fil akhirati amruhu ila Allah ala al-qawl ar-rajih yumtahan fa in ata'a dakhala al-janna wa in 'asa dakhala an-nar ya fa'ala hadha man nasha'a bi badiyatin ba'idin laysa 'indahu ulama'u علماء ولم يخطر بباله أن هذا شيء حرام أو أن هذا شيء واجب فهذا يعذر wannan shi ake mawa uzuri ba kowa ne wato ainihin za a yi mai uzuri da jahilci ba ina fata an fahimci wannan daga zancen malam akwai tafsili ciki an gani matsala ta hudu annaha la tanfa'u fil ajila wannan zoban da mutum zai sa dan ya kare shi ba zai amfane shi ba a duniya bal tadurru cutar da shi ma za ta yi kaulihi la yaziduka illa wa daga malam ya kawo dalili akan matsala الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك yin inkari da kausasa harshe akan wanda ya aikata hakan tunda annabi ce mai ya inzi'ha wa innaha la taziduka illa wahna sadisatu tasrihu bi anna man 'allaqa shay'an wukila ilay akwai bayani karara cewa duk wanda ya rataya wani abu to za a bar shi da dubara shi wannan abun shi ya cece shi in zai iya so da fadin shi man ta'allaqa tamimatan eh man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allah la yawa cewa fala atamma Allah lahu ya sa tamima li tutimma lahu maqasidahu ko to fala atamma Allah lahu kar Allah ya biya mai burin shi idan addu'a ce ko kuma fala atamma Allah lahu Allah ba zai biya mai burin shi ba idan ikhbar ne zai iya zuwa da ma'anar ikhbar labari ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba duk wanda ya sanya laya dan ta cika mai wata wani buri to burin ba zai cika ba ko kuma addu'a ce Allah ya kar Allah ya sa burin shi ya cika to kenan idan labari ne haka za mu bayar gurin wa'azi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya rata ya laya to Allah ba zai cika mai bukatar shi ba idan addu'a ce kuma mu ma haka za mu duk wanda ya rata ya laya kar Allah ya biya mai bukatar shi to sai dai ba za ka yi ta'ayini ba tunda nasi bai ayyana ba ko nasi bai ayyana ba daga mutum da laya sai ka mai wa'azi ka ce ka sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man allaka tamimatan fala atamma Allahu amma sai dai mun sani akwai rauni cikin isnadin wato ainihin hadisin da ya zo da haka sai dai riwaya ta biyu man ta'allaka tamimatan faqad ashraka shi wannan ya tabbata wannan shi sai kai mai mutum wa'azi da shi an fahimci wannan ayi sannan kuma yin addu'a mummuna ga wanda ya saba ma Allah ko da ma ba shirka ba ai abu ne tabbatacce addu'a ta kar Allah ya cika burin da yake nema kamar wanda yake cigiya a masallaci sallama ya ce ku ce la raddallahu dallataka kar Allah ya dawo ma da abin da ka ya bace ko yana kasuwanci yana talla cikin masallaci wannan haraba shi akwai sabani masallaci ne ko ba masallaci ya danganta da yanda bi a gari take akwai wanda su a gurin su haraban ma masallaci ne akwai wanda a gurin su haraba ba nan ai ba masallaci bane ba ko misali kaga anan nazo da kaya na zan iya tallata ba abin da ya dame a cikin masallaci mutum na kasuwanci sai ka ce la arbaha Allahu tijarata kar Allah ya sa ka ci riba a kasuwancin kaga wannan akwai ta'ayini ba to amma wanda ya rata ya laya shi wani dai ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya rata ya laya ya yi shirka ba za ka ce mai kai shirka ba annahu laysa kullu man waqa'a fil kufri yakunu kafira wa laysa kullu man waqa'a fi shirki yakunu mushrikan hadhihi qa'idatun 'azimatun jalila na'am مسألة بقي التصريح بأن من علق تميمة فقد أشرك هنا رواية بتجية أحمد فو الحارث شما افتديت المسند الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك شما مسألة تميمة كثير مبرشة درسي نقبكو أكوي مغنقل آه راتي الخيط ونزري وني wato ainihin wuri ko wata ɗamara da nufin ta kare mutum daga cuta ba wai santir ba bai da santir ya nemo zare ya daura a kogon shi miskini ba shi da laifi gane ko wando ta rike mushi amma dauko zare ya daura kaudabara ya dauko wani wata laya ko wata damara ko wani buru guru ya daura samatsi ko sabani ko laya bata ko kaza ana ɗaura mun yi bayani a wancan sauran a ɗaura ma yara wani ko daidai da cadi wanga kashin haƙori sai a nemo wani zare ko wani abu a ɗaura ma yaro a bayyana ma amwalu kuma auladukun fitina ta tabbata wani bai taɓa ɗaura laya ba amma saboda rashin lafiyan ɗan shi an jefa shi cikin kafirci kaga akwai matsala wanda ya rataye wani minal humma saboda wata masassara min zalika shi ma yana cikin haka saboda asar na ايش na huzaifa ko ya je gai da mara lafiya bai zan shi da wani ya shafa ya jiyo gare ka wurin da wata riwaya ta kawo in kawo ta cikin ibn abi shaiba ce mishi wallahi da za ka mutu ba zan bi ka ba zan ma sallah amma a wannan riwaya ce mishi yayi karanta aya yi wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun haka ne التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر da Huzaifa ya karanta waccan ayar ta Yusuf cewa mafi yawancin mutane ba su yin imani da Allah sai sun haɗa shi da wani wannan dalili ne akan cewa lallai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan kafa hujja da ayoyin da suka zo akan babbar shirka akan karami kaga wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun fi shirki al-akbar to amma sai ya kawo ta akan wanda ya tsarata ya wani zare wanda malam kaga ya dauke shi a matsayin karamar shirka amma muka ce niyya zai maida ta babba dan shi mushriki a zuci ko bai daura komai ba amma in yana ganin ba Allah zai kare shi ba ya mushriki ne arne ballantana kuma ya ɗaura wani abu sai ya baddala wannan abin da ubangiji ya ce wannan abin shi zai kare shi kaga wannan mushiriki ne an fahimta ku amma in yana gani ya dai sa dai amma kuma bai kore kariyar Allah ba wannan shirka ce wadda take ainihin wato karama in ma ya daidaita ya ce yanda wannan zai kare shi haka Allah zai kare shi wannan kafirci ne an gane ku بربهم يعدلون كيان كما ذكر ابن عباس في آية البقرة كما يند ابن عباس يأنبت أكن آية البقرة متى آية أه؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله كنت أفسر ابن وسو يفسر سنة سنقما كان كما يند سكي سن الله yayin da kuma wasu malaman suka fassara kamar yadda muminai suke son Allah an gane ku da ka sai wasu malamai suka ce to suna son gumakansu kamar yadda suke son Allah suna ma Allah biyayya suna bautar Allah sai dai suna son wani soyayya wadda ta wuce iyaka to da haka sai suke ganin la'allan an kalli jahilcin su zai zama to karamar shirka amma dai zance mafi inganci shi ma babban shirkan ne haɗa wato soyayyar Allah da ta wani shirka ce ya zama yanda kake son Allah haka kake son wani ba zai yiwu ba an gane ku wallazina amanu ashaddu hubban lillah kenan mafin mukhalafa kafirai sune suke son wani irin yanda suke son Allah ko sama da yanda suke son Allah wanda mun kawo takasim din guda hudu ko ko wanda yana son gunkin shi yana son Allah akwai wanda baya son Allah yana son gunki akwai wanda yake son gunki fiye da yadda yake son Allah wa'annan dukkan su arna ne a gane ku akwai kuma wanda baya son gumaka yana son Allah fiye da yadda yake son komi shi wannan shine mu'mini sune mu'mini al'ashira anna ta'liq al-wad'i 'an al-'ayn min al-'ayn ne yake min al-'ayn min zalika rataya al-wada' al-wada' asali wasu duwatsu ne wanda suke daga cikin teku ake fuddo su sai ake rataya mawa yara ko dabbobi don ya kare su daga wata cuta alwada'a jam'in wada'a an gane ko to duk wanda ya rataya shi ma yana cikin wannan wannan bangaren alhadiyata ashara mas'ala ta wato ainihin goma sha sha ɗaya waccan matsala ta tara da muka wuce cewa Hudhaifa ya karanta waccan aya wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun wadda take magana akan babbar shirka to wanda ya nuna cewa sahabbai sukan yi dalili su kafa hujja da ayoyin da suka zo kan al'akbar shirka babba akan shirka karama sai ibn Uthaymeen yace li anna al-asghara shirkun fil haqiqa domin ita ma karamar shirka ai shirka ce wa in kana la yukhriju anil milla duk da ba ta fitarwa daga musulunci to da kenan ba laifi dan an ɗauko aya da take magana kan babbar shirka an kafa hujja da ita gurin hana karamar shirka babu laifi cikin haka mas'ala ta sha ɗaya addu'a wa alaman ta'allaka tamimatan anna Allah la yutimmu lahu girma ya ya ɗauki fala atamma Allah lahu a matsayin addu'a yin addu'a baka akan wanda ya rataye laya da cewar kar Allah ya cika mai burin shi wa man ta'allaka wada'a wanda ko ya rataye wana wato wada'a wani dutse ko wuri ko wane ne ma da nufin ya kare shi ko ya jawo mai amfani fala wada Allahu lahu to kar Allah ya bar shi cikin kwanciyar hankali ai la taraka Allahu lahu kar Allah ya bar ya ainihin wato raba shi da wannan matsala suka ce fala wada Allahu lahu yani la yatruku fi da'a kar Allah ya bashi cikin sukuni an gane ku to amma shi ma ai hadisin yana da rauni man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu la wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu la mun ji yana da rauni sai dai man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka shine wanda ya tabbata hadisin Uqba ibn Amir Allah ta'ala ya samu dace أيوه